suke jin tsoron Allah subhanahu wata'ala a ɓoye ba wanda ke ganin su sai Allah Allah ya ce lahum maghfiratun wa ajrun kabir suna da wata irin gafara da wata irin lada babba imani da gaibi yana daga cikin wato abubuwa masu muhimmanci a cikin imani da Allah subhanahu wataala to cikin azumi akwai imani da gaibi domin duk mai azumi babu wanda ya san zuciyar shi sai Allah ba wanda ya san azumin nan daidai yake ko ba daidai ba Allah kada ya sani domin gaibi ne kowa yana kadaita da kanshi ko cikin magewa kana aza sahani ga bakin ka ka sha ruwa ba wanda ya sani ba sai cikin daki ba kowa na shiga magewaya kowa yana shiga daki ba kowa saboda lamari ne na gaibi da haka azumin kowa gaibi ne babu wanda ya san hakikanin shi sai Allah subhanahu wataala to da haka idan ka bar wato taba wani abu da Allah yana ka ka taba a inda ba wanda yake ganin ka sai Allah subhanahu wataala to wannan yana nuni akan cewa imanin ka gyararre ne wallahu ta'ala shi kuma Allah subhanahu wataala yuhibbu yana so min ibadihi daga cikin bayin shi an yu'amiluhu sirran su yi mashi mu'amala a ɓoye a sirrance bainahum tsakaninsu wa bainahu da tsakanin shi Allah subhanahu wataala bi haythu ta yadda za su yin wannan mu'amala ɗin la yattali wa ala mu'amalatihim iyahu siwahu babu wanda yake ganin wannan mu'amalar da suke ma Allah sai dai shi Allah yasa Allah ya yabi bayan bayan shi na kwarai haka ne ko yana daga cikin bayan Allah waɗanda ranar alkiyama za a yi musu inuwa a inda babu wata inuwa sai inuwa al'arshin Allah manzo Allah ya ce wa rajulun ko wa rajulan zakara Allah khaliyan wa rajulun zakara Allah khaliyan da mutumin da ya ambaci Allah shi kadai fa fadat ainahu sai idanu suka zubike da hawaye shi kadai babu kowa ba mai ganin ya sai Allah ya tuna girma Allah sai ya fashe da kuka ko yana wuridi sai ya fashe da kuka ko yana karatun Qur'ani ko yayi tunanin halitta Allah ya fashe da babu wanda ya san yayi kukan shi kuma ya shayi hawayen shi ya hito kamar bai kuka ba kaga sirrance ko ba mai ganin shi sai wa sai Allah subhanahu wataala to Allah ta'ala yana son haka Allah yana son ka ba sirri mahimmanci a cikin rayuwarka ta imani da Allah ba sai gaban mutane ba za ka nuna kirki da mutunci da nagarta da inganci a'a Allah subhanahu wataala yana so tsakaninka da shi ka zama to kana tsoron shi wannan yake nuna ko ka ji tsoron shi gaban mutane ma dan shi kake ba dan mutanen ba Allah ya samu dace. Wa qawluhu magana shi da yace taraka shahwatahu wa ta'amahu min ajli ya bar sha'awar shi ya bar abincin shi min ajli domin ni fi a cikin shi isharatun akwai nuni ila anna ma zukira ya zuwa cewa da abin da aka gayyi min anna sa'imina na cewa lalle masu azumi ya taƙarrabuna suna neman kusanci ilallahi haka ne ko? suna neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bi tarki ma tashtahihi nufusuhum da barin abinda zukatansu ke sha'awa suke so min at-ta'ami na abinci wa sharabi da abin sha wa nikah da kuma kusanta iyali wa hada a'sha sha'awar ga mai imani sai sa hannun shi ya baka abin da za ka abin da ake saboda ciwo ne ake ba sai an ci an koshi ba idan aka ci aka koshi in ka ci abinci me kake bukata ruwa dan ka sha ruwa ka koshi kuma sai ka ji sha'awar ka kuma ta tashi amma in kana jin kishirwa ina ruwanka da wata sha'awa in kana jin yunwa ina ruwanka da wata sha'awa to da abin da ake nema rayuwa dan adam waɗannan su ne mahimmanci a cikin rayuwar shi da zaran ya same su to ya samu rayuwa in kuma ya rasa su ya rasa rayuwa shi yasa Allah ta'ala ya ce mutum ya bar sha'awa ya bar abinci ya bar abin sha saboda Allah sai Allah ya ambaci manya manya a cikin abubuwan da dan yake da bukatar su wa hadhihi mala yace azum shahawatin nafs waɗannan su ne mafi girman sha'awoyin rai wa fit taqarrubi ila Allah malam yace kuma a cikin neman kusanci zuwa ga Allah bi tarki hadhihi shawat da barin waɗannan sha'awoyi din bi siyami da azumi mana saboda azumi kabar abinci kabar abin sha kabar sha'awar mata ko to a cikin barin waɗannan abubuwa guda uku fawaidu akwai fa'idodi da dama a ciki akwai unwani da yawa da zaka samu akwai amfani da yawa da jikinka zai samu mina daga cikin su kasrun nafsi karya zuciyarka domin ita zuciya da kake ganinta kamar karamin yaro take yaro in kaga yana kiririta yana kin ji ya koshi in yana jin wasu dai ta kuka ko ba haka ba da zara an ce ma yaro bai ci bai to in ka shiru ga gida yaro ba su ci abinci ba amma da zara an kawo musu abinci sun to za ka ana ta kin ji ana ta kinji sai ka yi ta kabar masa gidan in kai mai saukin kai ne in kuma da saukin kai ne ka ɗauko musu bulala kowa ne muri ya zanna in ba ka san hita to ran mutum haka take annamsu ka tifli in tahmilu shabba ala hubbir rada'i wa in taftimu yanfatim haka mai alburda yace zuciya kamar karamin yaro yake in ka kyale shi in ka bar yaro yaro in ka bar shi akan nonon uwar shi ba a yaye shi ba ko girma sai ta shan abin shi ba ruwa wa in tafdihu yanfatimi in kuma aka yaye yaro daga shan nonon mamman shi shikenan ya ta kuka ya ta musiba ya ta bala'i shikenan dole dai ya hakura ba a bashi amma ka kyale shi zai ce mamma na girma ba oshe bace zai ce shekara ta biyar mamma ya isa haka nan nonon zai cewa to ranka ma haka take da zaran ta ci ta koshi to shikenan kuma in dai ka ba ta za ta karba rai tumbin giwa ce ba ta koshi babu abin da ke kosar da ita sai mutuwa rai ba ita zuciya babu abin da ke sa ta koshi sai mutuwa kuma mutu ta tsaya shikenan sai ta hakura amma in dai tana motsi tana buga wannan bal bal bal to da abin da ta balla akwai wani abin da take so komi so take na rayuwa komi inda za ta ji daɗin shiga rayuwarta ko to tana son shi. To a cikin barinta da yunwa, barinta da kishirwa, barinta da nisanta sha'awa akwai karya ta a ciki. Ita kuma kaga ba ƙashi ne da ita ba, tsoka ce, amma kuma kana karya ta. Fa inna shiba'a domin ƙoshi da abinci, ya ke ce ma shiba'a. Muna gane ko? Ko a shaba'a. ƙoshi warriya da kuma ƙoshi na ruwa ƙoshi na abinci shine ashaba ƙoshi na ruwa kuma shine arriya idan mutum ya ci abinci ya ƙoshi sai ya ce da larabci shabi'tu na ƙoshi da abinci idan ka kwankwaɗi ruwa suka ishe ka sai ka ce rawitu na ƙoshi da ruwa ba a haɗa su kowane da wurin shi da ba ka cewa ka ci abinci ka ƙoshi ka ce rawitu ko kuma ka sha ruwa ka koshi ka ce shabi'tu ba a cewa haka nan kowane da wurin shi ko da hausa ai daban-daban suke ko ina bahaushe alan bahaushe sarkin hausa in mutum ya ci abinci ya koshi da hausa yake cewa to da in ya sha ruwa kuma ha shi ma ya koshi da guda ne a ta su larawa ba a kawo ruwan shabitu rawitu ba sai an kawo ruwa ko abinci ba mu da hausa ba sai an kawo sannan babu wata hausa in tuna maka in tuna ma hausa ma akwai wa inna shaba war riya malam yace domin koshi na ruwa da kuma koshi na abinci wa mubasharatan nisa'i da kuma kusantan mata tahmilun nafsa suna dora rai suna azarai alal ashari akan takama wal batari da girman kai wal ghaflati da kuma rabkana koshi ishe zama kawo yaro in ya koshi ba sai ta kiriri ta gaba to shi ma babba ko ba haka ba idan ya koshi sai ga ya daka ihu me yake ce alhamdulillah kawai sai ce ihu kuma koshi yana sa karabkana daga ibada koshi ba yana sa karabkana yana kashe ma jiki in ka ci ka koshi da kyawu kawai sai ga bari ka dan makwanta ka huta to da da can kwanan bai yiwa to kana ganin wasu abu na ta yawo gaban ka haka amma da ka koshi hankali ya kwanta sai ka ce bari ka dan huta shikenan shi yasa aka hana mu mu ci mu koshi mu gam mu gam irin gangar karen nan a tambaye ka akwai wuri ka ce a ba so ka ce irin wannan abincin ka tsatsaga ka tura ka danna kamar yadda ake cika buhun gujiya ana tausawa buhun hakin gujiya ana daddalawa ya cika ya nauyi kama cikin ka haka nan sai ya nauyi ka rasa yadda za ka yi sai sa mutum ya sha ruwa da yawa bayan bude baki sai ga ya kasa tashi sai ga magarba ta gagari mutum ga sallah kana gani yana yi amma ka kasa yadda za ka in ko in ka kwanto nan gurin sai ka ji ruwan na yawo bululun suna yawo cikin jiki in ka dawo nan haka nan kawai ruwan ga su nan ka cika ciki da su to saboda haka koshi irin wannan koshi mai yawa yana sa mutum ya yi girman kai ya yi takama ya yi kuri da alfahari wamina daga ciki a takhallil qalbi lil fikri wa dhikri kadaituwar zuciya da tunani da kuma ambatan Allah subhanahu wataala ana cikin yunwa cikin wato rishin cin abinci mai yawa haka yana sa ka yi mi ka yi tunani mai kyau domin idan abinci ma yawa cikin ciki nan take to jikinka nauyi yake ba ka yi tunanin komi kaga wani ya ci abinci da kyar yake sheda kamar dole ya kasa sheda ya zanki kama cikin yana dan tattausawa dan dai abin ya kwanta akwai mutane masu irin wannan zarin ba a san mutum da zarin cin abinci Allah ya ce ka raba cikin ka uku kashi na farko na abinci kashi na biyu na ruwa kashi na uku kuma na lumfashinka a likitance ma haka nan ne wannan kuma likitanci ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka abinci da yanda yake mai kyau kai hakuri da shi kakka rubde shi da kyau garin garin ka ji daɗin shi ka ci da yawa sai ya cuta ma sai jawo ma sai ga can ciki duk ka tattari ka tattoshe duk wata wata gaba ta jikinka ko wani hanji na jikinka yana son ya motsa duk ka tare shi sai ya ja maka wani bala'i ba a son haka nan shi yasa ake son mutum ya ci abinci kadaran kada mun zama da wasu ɗalibai sudan in aka kawo mu nama wallahi wani saboda ya ci nama ya kwashe shi da yawa ko ta muna bayan sai dai ya zanki haka kawai hadi gasasshen nama ne in aka yi mumu gasasshen nama aka kawo mumu haka za ga yana ɗiba kawai na sawa tsoka kawai baya saboda ta muna gaji ya zai kawai sai dai zanki to kaga ai ba daɗi tsoka ta ta yi ba ta muna ta bai na ka ji daɗin ta to kaga wannan sai ya cuta ma ya tayi baka narke shi ba baka tabna shi kana ya za ya je narki kuma ka kai ta aika shi kai ta kada shi da yawa kamar ana kada dan wake cikin tukunya sai ja sai ya cuta fa'in shawati lalle cin waɗannan ko kuma amfani da waɗannan abubuwa guda kalba yana iya sa zuciya ta mutu ke kasashiya matsa ma waɗannan abubuwa yana ƙeƙasar da zuciya yana busa da zuciya تحول بين kyawu wato abin da shiga tsakiya tsakanin zuciya da ambatan Allah ma'ana yana hana ambatan Allah subhanahu wataala wal fikri kuma yana hana tunani wa yastad'i al ghaflata kuma yana kiran rabkana kamar ka gayyato rabkana ne shagalta wa khalwa wa khalwat al batn min at ta'ami wa sharab wato kadaitan ciki daga abinci da abin sha yunawwirul qalba shi kuma yana haskaka zuciya muna ganewa ku yawa kadaita abin nan rage cin abinci cin abinci ba mai yawa ba wanda za ya sa da kyar kake lumfashi to yana sa zuciyarka ta yi haske ta ƙara imani da Allah wa yujibu riqatahu kuma yana sa zuciya ta yi tafshi mu'amalar ka da mutane za a ga mu'amala ce mai kyau baka da taurin rai baka da kekashewar zuciya kana da saukin kai wa yuzilu qaswatahu kuma yana gusar da wa kekashewar zuciya wa yujlibuhu kuma yana kai zuciya lidhikri ga ambatan Allah subhanahu wataala wal fikr da kuma tunani ana dai yana da amfani ga musulmi wato ya rage cin abinci da yawa haka ko da ba azumi ba ne kamar cewa abinci da yawa ya abinci da yawa ba shi ake so so ake kaci mai unhani so ake kaci abincin da in ya shiga jikinka duk zai amfani jikinka abincin da yake da vitamin shi ake so ka zanki ci ba mai yawa ba kaga kamar tuwon datsa ka ka ka a yi sulhi kawai a niƙa za a yi sirhe nika kawai tumaki su yi haƙuri dusansu za ka canyewa wannan in ka ci kaɗan ma da miya ko da ya uku ci ruwa kuka gishiri ba mai me to amfani ke akwai sosai saboda kaga kuka tana da amfani mai yawa sannan kuma ga datsa shi kuma tuwon datsa shine mai amfani amma kuma shi muke kallo ƙauyenci shi muke kallo talabci shi kuma shine ma amma wanda muke cin kale kale wannan da an jima mu je yunwa kuma ga mun cika ciki da shi sai da amfani domin amfanin galibi mun dauka mun ba mun ba dabbobi mu kuma mun rike mara amfanin tuwon datsa da kake ganin shi ya yi shinkafa amfani ya yi ta amfani sai dai ta yi shi daɗi kuma ta yi shi bariki ko ba shi bane kawai bariki ce shinkafa da mai da da mai da nama da wane ne amma shi wannan datsa din kai ko da gishiri za a kwaba ma shi a data ma shi ka ci ya yi ta amfani to sai dai kuma yayin shi ya wuce wa bina daga ciki daga cikin amfanin da ke akwai cewa mutum ya karanta cin abinci annal ghaniya lalle mawadaci mai kudi ya rifu qadra ni'matillahi alaihi da haka yake gane gwargwadon nemar da Allah subhanahu wataala ya mashi bi qadarihi lahu saboda Allah ta'ala ya bashi iko ala ma mana'ahu kathiran min alfuqara akan da yawa daga cikin abin da Allah ya hana matalakawa shi ko ba haka ba Allah ya baka wadata ya baka kai abin da kake so ko abin da kake so daga cikin dai abin da yake kusa da kai a cikin garin ku za ka yi shi kaga wannan kuma da yawa daga cikin talakawa Allah ya hana ma ko da yawa talakawa Allah ya hana musu wannan basu da talaka cikin abu ɗari da mai kuɗi yake iyawa da yi shi talaka guda yake iyawa wataƙila ma guda ya gagare shi min fuduli ta'am na ainihin sauran abinci wa sharabi da sauran abin sha والنكاح da sauran bukata ta mata fa innahu bimtina'ihi min dalika domin shi mai kuɗi da hana shi daga aikata wani abu daga cikin wannan fi waqtin makhsus a cikin lokaci keɓantacce kamar cikin azumi da rana wa husulil mashaqqati lahu bidhalika da kuma faruwan wahala gare shi da haka ai kaga idan ana azumi to ba ba mai kuɗi ba talaka ko da rana yadda talaka yake jin yunwa haka mai kuɗi yake jin yunwa ko ba haka bane yadda yake jin kishirwa yadda yake jin wahala haka shi ma talaka yake shi yunwa dai wannan inda ita wannan yawa ko ina kake sai ka ji ta sai dai bambanci kawai in ka shiga wurin sanyi to zaka ji sanyin na bugun ka amma ita yunwa ai bata rabu da kai ba ko tana rabuwa da mutum sai dai mutum yana jin sauki ga jikin shi amma ita yunwa tana da To kaga wannan wahalar da talaka kake samu shi ma mai kudi yana samun ta. Bi tazakkuri ya tazakkaru bihi. Da haka ne mai kudi zai zanki tunawa da mammuni amin zalika alal itlaq da wanda aka hana shi daga samun biyan bukatar shi kowane lokaci. Na wani talaka in ya tashi da safe haka za yi ta diba dama ya diba hagu gaba da baya ta dibawa ya je nan ya je nan ai yanzu bai samu abin da za ya sa baki ba sai rana ta yi Allah ya hana shi wani haka yake ta rayuwa kullum da sahi sai ya yi fama sannan ya samu abin da zai kadawa baki mutane da yawa suna irin wannan rayuwar wannan yana tunatar da mai kuɗi cewa akwai fa mutanen da irin wannan azumin da kake daga sahi zuwa dare akwai wanda kullum su haka suke rayuwa ويجب له ذلك شكر نعمة الله عليه wannan sai ya wajabta ma mawadaci gode ma ni'imar da Allah subhanahu wataala ya gare shi bilgina da wadatar da Allah ya mishi in shi in ba azumi ya zo bai sayar wannan rayuwa ba ko ba haka ba ya firigon shi ma da ke dakin shi in ya bude yana yan ciye-ciyen da shi kenan kamar yayi kari jin daga kayan daɗi nan iri-iri wani lemon ma in ya sha shi kenan sai ya mance da ma abun kari wani lemo mai kabri yana nan cikin firigo a shi ya ɗauko kwaf guda ya sha shi kenan kamar ya yi kari ga banana ga lemu ga abarba ga wane ne duka kayan daɗi nan su kaɗai in ya ci sai ishe shi ta shi maka shi kuma talaka ya tawaza yana nema ga abinci yana gani ana saidawa ga wake da shinkafa nan ga shinkafa nan da maka ga tuwo nan naci ko na masara ga abubuwa nan da yawa ana ta yi ga ga ga gari yayi zahi yake kofi kunan nan da ake talla tayi tauri ga tayi tauri nan ko shi sai ga gare shi ga tayi taurin nan ko guda ya samu ya sha sai ya ji ya dan rage sai ya dawo cikin hayyacin shi to shi ma sai ga gare shi na kadago ne ko da lagu ma ji sula kadago kadago to sai ga gare shi To kaga kai da Allah subhanahu wataala ya sa ɗakin kama ba sai ka ce madan ayo kaza ba ko ka jira madan ta kawo cikin ɗakin kama kana iya biyan bukatar ka tashi ka tafi sai ka gode ma neman Allah wa yad'u kuma irin wannan rayuwa za ta kira shi ila rahmati akhihi almuhtaj ya zuwa wato tausaya ma dan uwan shi wanda yake mai tsananin bukata wa muwasati da kuma ɗebe mashi kewa bima yumkinu min dalika da abin da yake iya aikatawa daga cikin wannan wa minha malam yace daga cikin fa'idodin da ke akwai anna siyama lalle azumi yudayyiqu yana mammatse majariya addami wuraren da jini ke gudu a cikin jikin mutum da azumi yake samun wuraren gudun jinin ka sai ya mace saboda mi jiki bai samu yadda yake so ba allati hiya majari shaitan min ibn adam wanda wuraren da jini ke gudu a cikin jikinka nan ne shi ma shaidan yake yawo cikin jikinka inda jini yake bin jikinka yana amfani yana yadda zango wuri wuri nan ya tsaya ya bada nan ya wuce haka shi ma shaidan haka yake tsayawa yake yawo cikin jikinka in ya biyo nan ba daɗi ya yi nan har sai dai ya samu ka wani sha'awar aikata wani abu da Allah ba ya so. To da azumi sai a bace. Shaidan jini kan shi da kyar yake wucewa ballantana shaidan dada. shi da dama ba wurin shi bane zuwa ya shiga fa inna shaytana domin shaidan da muke ganin shi yajri yana ta gudu yana yawo min ibni adama daga jikin dan adam majrad dami inda jini yake gudu a cikin jikin dan adam shi ma ne yake gudu to an matse shi fa taskunu bisiyami wasawusi shaytan waswasin shaidan sai ya tsaya saboda muna ganewa ko watankasiru sauratu shahwa wal ghadabi sannan kuma zaburin sha'awa da tashin sha'awa da sai ta yi mi da sai ta kariya shine saura tashin sha'awa da kuma tashin fushi ba ta rai kuma ba ta rai shi ba ka san haka ne zalayanu damu ne idan ranka ya ɓaci to jini ne ke yin suraci tashi muna ganewa ko shi ake ce ma alghadab ghalayanu dami tashin jini ne a cikin jikin ka sai karanka ya bace saboda jini ne yana da alaka da mi shi yasa sai kaga wanda ran shi ya bace idanun shi sun yi mi in ja jinin ne ya halba idanu yau sai ka sun ja jawur saboda jini ya tashi a cikin jikinka ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم مجاءً saboda haka annabi sallallahu alaihi sallama ya sanya azumi ya zamanto kamar dandaka ce ga dan adam da mai azumi dandaka irin wanda ake madan akuya in ya cika fitina da jaraba ya sai a aza a aza marinan shi bisa bisa turmi a dandaki yana kara ana ana bugu shikenan an karya mai shawa gobe sai sai rasa abin da zai liqatihi saboda yankewar shi an shawatin nikah daga sha'awa ta mi ta aure wa alam malan yace ka sani la yatimmu taqarrubu ila Allah ta'ala neman kusanci ya zuwa Allah subhanahu wata'ala baya cika bi tarki hadi shawati almubaha da barin waɗannan sha'awoyin waɗanda suke an halatta maka su shi abinci shi ba ibada bane ruwa shan shi ma ba ibada bane saduwa da iyali ma shan shi ba yin shi ba ibada bane halattaccen abu ne sune mubah muna ganewa ko yin shi banza barin shi banza ba lada a cikin shi sai in ka nemi lada kuna ganewa ko to barin shi bai sa ka samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala bi ghairi halati siyam a cikin wani yanayi wanda ba nazimi ba illa ba da taqarrubi ilayhi sai bayan neman lada zuwa ga Allah bi tarki ma harrama Allah alai da barin abinda Allah subhanahu wataala ya haramta ma mutum fi kulli halin a cikin kowane hali min al-kadhibi na ƙarya wa zulmi da zalunci wal udwani da wuce iyaka halan nasu akan mutane fi dima'ihim a cikin jininsu wa amwalihim da dukiyarsu wa aradihim da mutuncinsu muna ganewa ko ma'ana Allah ba zai baka ladan barin abinci da kabarci ba da abin da kabar sha ba da kusantar iyali da kai ba sai in kai dan Allah in kai da neman mi lada zuwa ga Allah sannan Allah zai baka lada ولهذا ما لا يجي صبر هكا قال صلى الله عليه وسلم maki sallallahu alaihi wasallam yace man lam yada qawla zuri duk wanda bai bar maganar zurba wal amala bihi kuma bai bar yin aiki da maganar zurba falaysa lillahi hajatun to ba ruwan Allah da shi fi an yada ta'amahu wa sharabahu da ce mutum ya bar abinci ya bar abin sha muna ganewa mana azumin ka ba zai samu shiga wurin Allah subhanahu wataala shigar da ta dace ba sai ka rike bakinka ka rike aikinka daga duk wani abu da Allah ba su dan kana azumi kana ƙarya to akwai matsala ga azuminka kana azumi kana shaida zur kana kana ma mutane kage to akwai matsala ga azuminka kana azumi kana kalle kallen da ba ya da kyau azuminka yana samun matsala ina manzo Allah ya ce Allah ma ya hasan mutum ya bar ya ci gaba da cin abincin shi ya ci gaba da shan abincin shi kawai saboda azumi ba wai azumin azumin abinci ake so kai ba ba azumin abin sha ba azumin sha'awa a hatta bakinka da idanunka da kunnuwanka ana so su masu yi azumi ka kokarin kare kunnuwanka daga jin cin naman mutane ko cin naman mutane ake ga wuri kaga abin ba ka iya hana ko kaya an ki bari sai ka tashi kamar wurin domin saurare ma yana rage maka lada ballantana ka kama a yi da kai ko kuma kana azumi annabi manci ne sana'arka da shi zaka samu abin da zaka bude baki ka hada wannan da wannan ka hada wuta baka da, da waya binnan ja da baka fats su kama karshe a baka wani abu ka hada masoyi ka raba masoyi da masoyi aboki da aboki bara da mai gida ka karaba su da annamimanci wannan ya baka ɗari wancan ya baka jikka wancan ya baka ce ga baka shi nan doki ni ka burge mai Allah doki kajin nan baka je a gyara maka yaje kai guda baki da haram wani ya ce ka burge ni dama an kawo mai shaddoji na sallah za a yi sayi ya ce a yanka ma yadi goma kai ma in ka samu irin wannan labarin ka kawo kai ka zaki kawowa da gaugawa in dai ka zo ka samu biyan bukata ana azumi mutum na irin wannan ina umarni wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai irin wannan to Allah subhanahu wataala ba ya sanya bar cin abinci ba ya sanya bar shan abin sha ya ci gaba da cin abincin shi ya ci gaba da shan abin shan shi Allah ya kiyaye akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi wa bi hadithin akhar ya zo a cikin wani hadisin na daban laysa siyamu min at-ta'ami wash-sharabi ba azumi ba ne da mutum za a ce ya yi azumin cin abinci da shan abin sha ba inna na siyamu minan lagwi wa rafat shi azumi ana yin shi ne daga maganar banza da maganar batsa kana azumi kana gamtsi kana azumi kana maganganun da suke tado sha'awa wani irin azumi ne kake ba azumin kake ba azumi ya baka dama ka saki jiki kai sabon Allah wanda bayan Allah ya yabe bayan shi yace walladina mu'anil lagwi mu'ridun bayan Allah na kware masu kauda kansu ne daga yasassan magana ba su yi wala yana azumi dada qala ibn al-madini ibn al-madini yace ala sharti muslim wannan hadisi ya tabbata kan sharadin imam muslim wa fi sahihaini kuma ya zo a cikin sahih bukhari da muslim عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا daga Abu Hurairata Allah ya kara masa yarda manzo Allah ya ce as-siyamu junnatun azmi garkuwa ne fa idza kana yawmu sawmi ahadikum to idan ranan azumin ɗayan ku ya kasance fala yarfus to kada ya gamci kada ya magana batsa kada ya magana ta da sha'awa kada ya magana ta harkan saduwa da mace ko mace ta zanki hira da mata na saduwa da maza mai azumi namiji ko mace maganan saduwa da rana na azumi a bariyinta maganar gamci a bariyinta ko da daddare ne ma in dai ba tsakanin miji da mata bane to wannan dumuwa a bar su wala yafsuq sa'annan kuma kan mutum ya je ya aikata fasikanci ana azumi sai fasikanci wala yajhal kuma kan mutum ya nuna jahilci kan mutum ya nuna shi jahili ne shi sakare ne shi bai san abin da yake ba ana azumi kaka yarda ka yi domin duk wanda yana rage maka lada fa in sabbahu ahadun in wani mutum ya zage shi bal yaqul to yace mashi inni mru'un sa'imun lalle ni mutum ne da nake azumi in kai ba ka azumi ne yana azumi in mutum ya zage ka kan karama domin karama ka yi tarayya da shi wurin zunubi ladar ku ta azumi duk ta rage duk wanda ya zage ka ce mai azumi yake kakka ce kuma ka bari ha a sha ruwa irama a kyale shi kawai zagi me yake yi zagi me zai rage ma ka gani sai dai shi ya rage mashi matsayi wurin Allah amma kai ba ya rage maka komi a rayuwarka ta duniya ba wani abu ya cira ga jikinka ba dan ya zage ka to saboda ka ce mai azumi nake umarni ne daga manzon Allah aljunna abin da ake ce mai aljunna ma yusturu sahibahu shine abin da yake rufe mai shi garkuwa wanda ake tahiya da ita wurin yaki da an bugo ka ka kare in an zo da kibiya ma kai haka ka ture abin da ke kare mai ita wa yahfazuhu kuma ya kare mutum min alwuqu'i fil ma'as daga fadawa cikin sabon Allah ina azumi ya kana kwani ya zama mutum ya kare kai ne duk lokacin da zaka wani abu ba daidai ba ka tuna kana azumi sai ka bari warrafasu alfush abinda ake ce ma arrafas shine alfush alfasha ورضي بالكلام الأقوى لأحمد إمام أحمد رواية شوان النسائي إمام النسائي أن أبي عبيدة دقى أبو عبيدة مرفوعا مقنع النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة أزمي قلقوان إن جمال الله ما لم يخرقها وما لم يخرقها ما تقدم تم bai keta wannan garkuwar ba bai hude ta ba kasan garkuwa in ta hude shi kenan inda aka huda ta to in wani ya bugo ka da takoba ka kare to ga huda da sai ya soko ka da takoba ko kuma kibiya in aka yi sa'a ka yi daidai da inda ka kare ka tura kibiya huda ce sai ta wuce ki to azumi garkuwa ne da me zaka roshe shi da me zaka hude azuminka da aikata abubuwan da Allah ba ya so garkuwa kuma idan ta hude kaga tsaro ya rage to haka shi ma mai azumi da zarar azumin shi ya hude to ladar shi tana ragewa fa lada tana ragewa tana ragewa sai mutum ya kai ma yunwa kawai yayi ne da ita da kishirwa bai samu lada ba sai wahala kawai روى الطبراني وروى الطبراني امام الطبراني ما يرويته عن ابي هريره مرفوعا لقى ابو هريره مرفوعا inna siyama junnatun ma lam yukharriqha Allah sallallahu alaihi wasallam yace azumi garkuwa ne matukar dai mai azumin bai hude wannan garkuwar ba kila sai aka ce bima yukharriquha ya rasulullah ya ma'aikin Allah da menene mutum zai huda ta ita garkuwar kala manzo Allah yace bi kadhibin da yin ƙarya au ghibatin ko kuma da cin naman mutane da zaran ka yi ƙarya to shikenan ka hude garkuwarka ta azumi da zaran ka ci naman mutane kana gulma to shikenan ka hude garkuwarka ta azumi Allah ya kiyaye warwa yana bi hurairar ta marfu'an an rawaito daga abu huraira marfu'an as-siyamu wa as-saimu fi ibada mai azumi cikin ibada yake da zaran alfijir ya keto kana da niyya to shikenan ka fada cikin ibada muna ganewa ko ma lam yaghtab musliman in dai mai azumi bai yi gulmin musulmi ba mun gane ko aw yu'dihi ko kuma in dai mai azumi bai cutar da mai azumi ba bai cutar da musulmi dan uwan shi ba to yana cikin ibada inda kai cikin ibada kake ko kwana kake cikin ibada kake inda kana azumi amma da zaran ka ci naman wani ko ka cuci wani ko ka cuta ma wani amma mutanen nan da ke yawo da abubuwa mutanen nan masu tallan magani aka ji kwana azumi suna dumummuwa suna cutar da mutane ne bai da kyau to da zaran mutum ya yi to ya hita daga wannan ibada kenan Allah ya kiyaye wa da nasir radiyallahu anhu daga Anas Allah ya kara masa yarda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sama man dhalla ya'kulu luhuman nasi man ma sama bai azumi ba man dhalla wanda ya kasance ya'kulu luhuman nasi yana ta cin naman mutane aikin kenan tun da sa ya zanna majalisa to shi kenan ya bude bakin shi da cin naman mutane ya baci wannan ya zage wannan ya faɗi wannan ya faɗi yana ta yi manzo Allah ya ce wannan ba azumi yake ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu qala babu salaf sajan magabata yake cewa ahwanu siyam mafi saukin azumi tarku ta'ami wa sharab shine barin cin abinci da barin shan ruwa cikin nauyin azumi shine mai sauki mai wahala kuma shine kaga bakin nan naka kaga idanunka kaga wannan kaga waɗannan to shine azumi yayi wahala dan da kowa yana iya barin mai abinci da abin sha amma baki ba kowa ke iya rike bakin shi ba wani wuri in ka- in ka zo ana azumi sai ka- gaske dumumuwan da ake kace mutanen ba azumi suke sun sake jikinsu kowa ana ta ana ta zagin mutane duk wanda ya wuce masu yanci ne mai albarka kuma azumi yake to saboda haka azumin da ya sauki ga mutane shine azumin shan ruwa da cin abinci amma azumin rike baki da rike idanu da rike kunnuwa daga saurare na abin da bai dace ba, wannan ba kowa yake iya shi ba wa qala jabir jabir dan abdullahi yace radiyallahu anhu idza sumtu ko idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka in za ka yin azumi to kunnuwanka su yi azumi idanunka su yi azumi harshen kama ya azumi anil kadhibi kakkai ƙarya idan ba yi ƙarya ba to harshen ka yayi mi ya yi azumi wal maharim da sauran abubuwan da Allah ya hana ka aikatawa su ba idan baka yi su ba to ka yi azumi wada azal jari yace kuma ka bar cutar da makwabcinka kana azumi wani ana azumi ma gaba yake da makwabcin shi kuma azumin bai sa ya shirya da shi ba akwai kuma waɗanda su sai shekara shekara suke shiryawa da da makwabta idan azumi ya fara shi kenan sai su sasanta wannan larabawa naga suna wannan abu sudan mutane na gaba su ma suna da irin mu sosai da ko ga maciji ba ai amma da an ce ma gobe azumi ko sai je ya kwankwasa ma makwabci ce da Allah mai yayi juna ran sallah ya mai barka to daga wannan barka kuma shikenan sai bari makwabci da makwabci daga ran sallah din na an yi barka barka barka har shigin gidan za a shiga ya ci ab- ya ci abinci sha abu kasan su su haka suke da juna babu wani abu ba gidan da ba za ka shiga ba ka ci abinci ba gidan da ko mai gida ya zo ya iske ka cikin gidan shi baya ma magana to da al'ada ce haka al'ada su take kai zanna matar shi ta kawo ma abinci ko ta kawo ma ruwa ko bai damuwa in ya shigo masha Allah ita ma jin daɗi to za ka shiga gidan ko ba nan tunda sallah ce ranar yafewa ce ranar murna ce a kawo mai biskit ya ci a kawo mai shayi ya sha a kawo mai abinci ya ci na rasalla shi kenan to gobe ba gobe an gamu kawai kowa sai ma kowa fuska kuma sai baɗi to wada azal jari kamar cutar da wa kamar cutar da makwabcinka wal yakuna alayka wa qarun wa sakinatun kuma ya zamanto kana da natsuwa kana da kwanciyar hankali idan ana azumi wala taj'al yawma sawmika kada ka sanya ranan azuminka wa yawma fitrika da ranar cin abincinka sawa kakkabe da su ɗaya ne ya kamata a ga bambanci muna ganewa ko ya kamata a ce akwai bambanci to wani ba bambanci ba ya azumi ba ya karatun qur'ani yana azumin ma ba yi ba ya azumi ba ya zikirin Allah yana azumi ma ba yi kenan yadda jiya ka hanya doki azumi yake ta zagin mutane yake ta cin mutum mutane yana ta ce gumi ana azumin ma haka yake to ka bambanta ranar azumin ka Allah ka samu gyara Allah ta'ala alam
Ana yin mutum ne ya ya yi sadaka da yake da niyya Allah ya ba ya kai ma ya ba ma ya fiye salada. Ya ci to wai yana yana yana iya sanar da mahaifiyar domin ta sa mishi albarka.
mutum ne ya wani alheri domin Allah ya kai mu ayin shi ladan wanda ya gaya mata cewa mata wannan alheri yana iya gai alai yana iya shaida mata cewa ya mata sadaka ko ya mata wani alheri dan Allah ya bata ladan na'am
Ya ce mala idan mutum ya zo wajen shawarwa wace addu'a ce mutum ya kamata ya yi.
wai idan mutum ya zo shan ruwa wacce addu'a ya kamata ya yi? ma mun karanta nan ba me muka ce ha wa za ya gai to sai mi وابتلت العروق وثبت الأجر وكاجا الدعاء تفرقوا كنا أقوى وتكم آيدا مكيكو اللهم لك سمت لك صمت على رزقك وعلى رزقك أفطرت aftartu mun yi addu'o'i ga addu'o'i nan da mutane sun kawo ko dai ka ce zaba zaba wa tallatil uruqu wa sabata al-ajru insha Allah ko kuma ka ce Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu shikenan na'am ma'am.
Allah ya ce mace ce take da tana zama aure sai an ka sake ta Wa- wata biyu ba an ka sake ta ta je wata biyu kuma sai mijin ya maido ta bayan ya maido ta kuma ya kusance ta kwana uku ya kuma sake sakinta
saki bi kenan ko saki biyu wato yana akwai shin wai- ya wai halin auren akwai
saki biyu kenan yana iya komawa da mutum da ya saki mace bayan ta yi wata biyu ya maido ta kayan ta kare idda kenan kuma ya kwana uku tare da ita kuma ya sake sakin ta saki biyu kenan saura saki guda ya rage zaka zai ci gaba da rayuwa da matar shi ya rike abin shi ya bar saki yanzu in ya sake ta sai ta aure wani namiji sannan ta kara dawowa wurin shi na'am kuma ra- bari a kira sallah Ah, akwai assalamu alaikum wa rahmatullah akwai wata baiwa Allah da take bukatar taimako ga diyarta aiki ne za a mata ita ma gaskiya a waɗansu ƙuraje suka hito mata ko kuma a ce marirai guda ya mata kamar kusun bi ga baya ƙaramar yarinya ce an suka je gidana da kuma wurin zamanta manyan duk manyan abubuwa ne haka an tura su abin nan hospital da reference za a mata aiki ba su da komi gaskiya inda wuri na to in na zo makaranta na gaya ma mutane a taimaka mata abin da ya sauƙaƙa yare ta ba da tausayi ya kamata a ce baiwa Allah ah, ƙarama ce haka irin shekara tara zuwa goma ya kamata a ce wannan lokaci tana makaranta ko tana lakwal kamar yadda sauran yare su tana cikin larura mai wa Allah taimaka mata duk wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi na'am
sai ga wata ta sanarwa zuwa ko almanartar islam me su yi suna suke gayyata ta wa'azi sauka
kungiyar mi Mun gani?
almanar
munarar islam ne gomi to makarantar munarar islam haka ne ko take gayyatar al'ummar musulmi zuwa saukar karatun alkur'ani mai girma ta ɗaribanta ranar lahadi insha Allah banda gobe kenan Allah subhanahu wataala ya bada iko halarta
yawa wata cikin ma'aikar madarsa ne ko ko cikin ma'aikar madarsa ne mai da mahuda wanda ce idan yana azumi wato yakan yakan- ya kasance yana shan magani ne bai tashi sai da la'asar ya yi asa- ya yi azuwar la'asar ya ce ko yana da laifi wai.
bai da laifi mutum da yake azumi ba ya tashi sai la'asar a magani yake sha
magani yake sha na rashin laya ne maganin kwana a wannan akwai laifi saboda ka bari a zuwar ta wuce in wahala kake sha na azumi wahalar da jikinka ba ya dauka idan kana iya shan wanda na awoyi haka in kai bu- in kai sahur kai sallah asuba dama tun ga sahur ka sha bayan sallah asuba sai ka bige bai ta yin abinka har azawar an azawar ta yi ka tashi ba laifi ba ne wannan mutum ya yi ta kwana ba laifi kwanan mai azumi ma ibada ne amma banda kuma mi domin sallah tana gaba ga azumi sallah azawar ta yi azumi to bai kamata ba a ce kana barin ta saboda kuma abin da bai kai ta ba ko ba dai an an dai sa mai azumi ya hakuri ita wannan yiwa ita ce ibada kishiro ita ce ibada inda kake kake shin ta ba ta da daɗi kowa ma haka yake shi ba daɗi hakuri ne kowa yake yi da Allah zai kawo wayi ya ce an ɗauke mutane azumi da daɗi za a yi don da shi yasa kuma in ya ce a bari ba shi kenan ba saboda haka wannan wahalar da kake ji kake shan magani ka ka boye kai ta kwana kowa ma yana jin ta kai hakuri kawai an yi son mai azumi yana farke yana zikiri yana salati yana karatun qur'ani yana saurare kuma yana wani aiki yana wani aiki wanda za a amfani rayuwarka ba kai kwancin ka ba haka na'am wannan
akwai sarrafa wadda ta nijar ko ranar ladi da safa na gare ta kowa wanda Allah ya ba iko da kuma ba da iko sai ya bada abin da za a wato sai ruwa ko sayan feluka ko kuma shirya ko sabon da za a aiki da su
eh, wannan na tambaya cewa wai idan mutum ya ga zuciyar shi na son wani abu wanda ya saba ma addini me za shi idan mutum ya ga zuciyar shi tana son ta aikata wani abu wanda ya saba ma addini ya za yi hakuri hakuri za ka yi in wani abu ne na aikatawa sai ka yi hakuri ka bar shi in kuma na magana ne wanda za ka faɗi safan Allah ne to a shaidan ne ke cewa buɗe bakin ka kai mutum da shaidan ne sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai tai kai tai kai tai zai rabu da kai muka samu wani zikiri kai tai maimakin kai ka faɗa abin to sai ka yi ta subhanallah bihamdi subhan kaitai wala haula wala quwwata illa billah la haula wala kaitai wala ilaha illa allah la ilaha illa allah zai tahiya barka kuma shedan da zaran ka ambaci Allah to tahiya yake gudu yake in kuma wani abu ne wanda aiki ne za ka yi shi ma kana cewa a'udhu billahi Allah ya ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim duk lokacin da shaidan yake kokarin ingiza ka ga aikata wani abu da baya da kyau so ka ce Allah ya kare ka daga sharri shi domin Allah yana jin ka kuma Allah yana sana da kai Allah ya kiyaye mu daga sharri shi na aljani ko na mutum Allah ka kare mu Allah ka samu kare da duniya lahiya ka mu cika da imani Allah ka raba mana asiri ka mana karshen walalu gaba daya Allah ka mana karshen tsadar rayuwar da muke fama da ita Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin ƙasanmu da ƙasashenmu makwabta gaba ɗaya. Allah ka haɗa kanmu. Allah ka sa mu so juna, mu rungumi juna, mu tausaya ma juna, mu kama ma juna, mu gudu tare mu tsira tare. Allah ka raba mu da gaba da kiyayya. Allah ka raba mu da rabuwar kai ya Allah. Allah ka sa mu cika da imani. Allah ka yi mana gafarar zunuban mu gaba daya waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba. Ƙanana da manya Allah ka yafe mana ya Allah. Allah ka raba mu da yunwa da talauci ka ba mu arziki da wadata marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara musu marigaya Allah ka ji kansu da gafara da rahma Allah ka sa su huta Allah ka ba mu kyakkyawan guzurin da za mu tarbe su ka hada mu da su gidan aljanna ya Allah da mu da su gaba da Allah ka zuba mu cikin aljanna Allah ka kare mu daga jahannama Allah muna roƙonka samarin mu da ƴan matan mu ka shirya da su. Ƴaƴan mu ƙanana da manya maza da mata Allah ka shirya su. Ka ba su horo mai kyau. Ka ba su tarbiyya ta kwarai. Allah ka ba su ilimi mai amfani wanda zai amfani ƙasar mu da addinin mu. Allah ka ba su aikin yi. Ka kawo musu ƙarshen zaman banzan da suke ya Allah, zaman kashe wando da suke ya Allah. Manyan mu Allah ka wadata su ya Allah. Manya waɗanda sun tsoho ba su yi wani aiki ya Allah ka wadata su ya Allah. Allah ka masu budi na alkhairi ya Allah. waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu dukkanin bukatun su gaba da ya Allah Allah ka san bukatar kowa cikin su ya Allah ka biya mu kowa bukatar shi ya Allah Allah ka biya mana bukatun mu gaba da ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu gaskiya da riƙon amana jami'an tsaron mu da suke Allah ka kare su ya Allah daga harara yan ta'adda da yan bindiga ya Allah Allah ka shirya da yan ta'addan mu da yan bindigan mu ya Allah Allah ka kawo ƙarshen musibar su da bala'in su ya Allah waɗanda suke garkuwa da su ya Allah ka matsa musu sake su ya Allah ba tare da wani sharadi ko ka'ida ba ya Allah Allah ka ji roƙon mu Allah ka amsa mana ya Allah za mu kare da duniya lafiya ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقض عنا ديوننا يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين